لله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da rayuwarmu wannan rana da muke ci gaba da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da shehin musulunci a sheikh abubakar mahmud gomi a nan azare inda muke karatu a cikin littafin khutuwatun ila sa'ada littafin da malamin musulunci doktor abdulmuhsin bin muhammad alqasim malami kuma mai hudba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta idan yan uwa ba su manta ba makon da ya gabata karatunmu mun yi shi ne a cikin babin da yake magana akan yawaita da'a wa Allah maɗaukakin sarki yau kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya yadda za mu gudanar da karatun ne a cikin babin da malam ya masa suna da mal'ibadatu lati ukthiru minha a matsayina na bawa na Allah maɗaukakin sarki mai neman dacewa mai neman samun rahmar Allah maɗaukakin sarki wasu ayyuka na ibada da bautar Allah ya kamata na yawaita yin su na rike su ne ta yi ayyuka na nafila ayyukan da ina fatan in na rike su ina yi zan samu yardar Allah maɗaukakin sarki zan tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa musulmi’ dukkanmu muna kan hanya ta ainihin tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya yake cewa kun fi duniya ka annaka gharibun ya kai dan adam ka kasance a wannan duniyar kamar bako ya zamanto baka wato kunce kayanka ka sakankance ka ainihin rabkana da abin da ya rabo ka da garinku ya kawo ka bakunta ba aw abiri sabilin ko mai ainihin tsallake hanya ko dan tafarki to idan bawa ya san maksudin zuwansa duniya ya san akwai wata rana da take jiransa wanda idan wannan ranar ta zo dole sai ya koma daga wato ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya koma rana wato yana, yana, yana tunanin cewa wannan ranar in ta zo to zai koma ga Allah kuma ya koma ga Allah zai ba da lissafin abin da ya gabatar a zamansa na duniya na bakunta wannan ranar ya cancanta bawa ya kiyaye ya tanadi mai kyau domin wannan ranar in ta riski bawa babu shiri to bawa ya yi hasarar da kuma babu damar gyara ta. wannan ranar ya cancanci bawa ya ji tsoronta domin Allah maɗaukakin sarki ya ja mana kunne da cewa mu ji tsoron wannan ranar ko wannan yinin Allah ya ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun Allah ya ce ku ji tsoron Allah ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya ce wa taqu yawman ku ji tsoron wani yini wanda idan wannan yinin yayi za a mai da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki idan wannan yinin ya zo bawa ba zai ƙara kwana a gidan duniya ba idan wannan yinin ya zo bawa zai rabu da iyalinsa zai rabu da iyayensa zai rabu da masoyansa zai rabu da dukkan makusantansa zai rabu da irin abincin da ya fi so zai rabu da tufafin da ya ɗinka don ya ado zai rabu da motocinsa zai rabu da kayansa zai rabu da dukkan wani abu da ya mallaka a wannan duniyar Allah madaukakin sarki ya ce sannan akwai ranar da za ta zo na alkiyama wannan ranar kuma za a cika wa bawa dukkan abin da ya aikata a gidan duniya ba tare da an zalunce shi ba to domin samun dace a wannan yinin ko a wannan tsayuwar wajibi ne bawa ya ƙara ƙaimi wajen aikata ayyukan ibada malam yace afdalul a'mali ba'da al-fara'id hiya an-nawafil mafi falalan ayyuka da bawa zai yi bayan yayi farilla to su ne ayyuka na nafilfili idan bawa Allah madaukakin sarki ya yassare masa ainihin aikin farilla ayyukan ibada na dole to abubuwan da ya kamata ya mai da hankali a kai su ne ayyuka na nafila يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana cewa a cikin hadisi ingantacce hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi annabi yake cewa inna Allah ta'ala qal lalle Allah madaukakin sarki ya ce man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda yayi wato gaba da wanda nake kauna nake so wanda na jibinci lamarinsa wanda yake waliyina kamar da Allah ya ce ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله يتشيك سورارا للي وليان الله مدوك كنسركي وإن الله مدوك كنسركي يقول علاقة تسويا دقونا سكان سدسو سندير بييا دسوكي مسا sanadiyar kiyaye dokokinsa da nesantar abubuwan da ya hana Allah ya ce to lalle wa'annan la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki tattare da su Allah ya ce wane ne su ya sifofin su yake suna da wata sifa ta musamman da yasa suka cancanci wilaya ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce ga sifofin nan eh su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani babban abu na farko da yake cancantar da bawa kasancewa ya zama waliyi na Allah maɗaukakin sarki masoyi a gurin Allah shine kasance yana da imani idan bawa ya samu imani ya taka mataki na farko na ainihin samun wilaya a gurin Allah maɗaukakin sarki mataki na biyu Allah ya ce wa kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki suna taqawa idan bawa ya cika wa'annan wato kaidoji guda biyu to ya zama wato waliyi na Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisi na kudusi yake cewa duk wanda yayi adawa yayi gaba da wanda nake so waliyi na to faqad adantuhu bil harbi ai faqad a'lamtuhu bil harbi wannan nayi shelan cewa ya fito mu yi yaki wato na sanar da shi ya fito mu yi yaki a gwabza tsakani na da shi domin me domin yaki ya tsani ya kulla gaba da wanda nake so to ku tunda ya iya wannan karfin halin to ya sani cewa duk abin da zai yi naki da yaƙi ko yaƙa da wato wato wato adawa da wannan bawa nawa ya sani kamar da ni yake yi sai ya je shirya zai iya cin nasara idan yana yaƙi da ni ko ba zai ci nasara ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na baya samun kusanci da ni da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni sama da abin da na farlanta masa wato bawa idan kaga ya samu soyayya na Allah madaukakin sarki a matakin farko to babu wani aiki da bawa zai aikata da zai cancantar da shi soyayyar Allah a matakin farko irin aikata ayyuka na farilla wannan sallolin farilla da aka farlanta maka wannan azumi na ramadana da aka sanya shi ya zama wajibi a gare ka wannan biyayya wa iyaye wannan aikin hajji wannan zakka da ya zama dole a kanka wayannan ayyuka na farilla da sauransu to su ne mataki na farko da bawa idan ya kiyaye su yake yin su bisa ka'idojin da Allah madaukakin sarki ya tsara a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne bawa yake samun soyayyar Allah madaukakin sarki baka samun soyayyar Allah ka bar aikin farilla ka zo ka rike nafila kai tai wannan ba zai sa ka samu soyayyar Allah madaukakin sarki ba misalinka shine misalin wanda ya kwana yana tahajjudi da daddare amma kuma ya rasa sallar asuba wannan ba za ka samu soyayyar Allah madaukakin sarki ba domin ka bar abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta a gare ka ka rike nafila za ka samu soyayya ne idan ka kiyaye farillar sannan ka zo ka yi ƙoƙari a cikin aikata ayyuka na nafulfuli sai Allah ya ce wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu idan bawa na ya rike farilla yana yi to ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili face har sai na so shi sai Allah ya ce fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai na zama jin sa da yake ji da shi ya zama ba zai ji ba sai abin da nake so na yarda da shi wa basarahu alladhi yubsiru biha kuma na zama idan sa magannan sa da yake gani da su ya zamanto ba zai sa idan sa ya kalla ba sai abin da Allah yake so ya yarda da shi Allah zai kiyaye jinsa Allah zai kiyaye masa ganinsa wa yadahu alladhi yabtishu biha kuma zan zama hannunsa da yake damka da shi ba zai damka ba ba zai kama ba ba zai taba ba sai abin da Allah yake so ya yarda da shi wa rijlahu alladhi yamshi biha kuma zan zama kafarsa da yake takawa da ita ba zai taka da kafafunsa ba sai zuwa ga gurin da Allah yake so ya yarda da shi ba zai taka da kafafunsa ba sai zuwa ga zartar da umarnin Allah madaukakin sarki wa in sa'alani la u'tiyannahu kuma idan bawa na ya tambaye ni ya roke ni tabbas wallahi zan bashi abin da ya roka wala in ista'adani la u'idannahu idan bawa na ya nemi kariyata ya nemi tsari daga gare ni tabbas wallahi zan ba shi kariya zan tsare shi kenan ‘yan uwa musulmi yana da kyau bawa a matakin farko ya kiyaye aikin farilla ya ba da mahimmanci akan farilla idan farillarsa ta cika sannan kuma sai ya zo ya gina wa kansa wato wata katanga ko ya gina wa kansa wani tsani na aikata ayyuka na nafilfili domin neman ƙarin kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa min afdalin nawafili allati yaf'aluha al'abdu yana daga cikin mafiya falalan nafilfili da ya dace bawa ya kiyaye su yana aikata su na farko shine qiyamul layli sallar dare قال يتي نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله نافل فلي نسلولي نافل فلي نسلولي ينا daga cikin mafiya tsarkakan ayyuka a gurin Allah madaukakin sarki akwai nafil fili na sadaka sadakar farilla ita ce mai zakka to akwai nafil fili na sadaka da zaka bayar ainihin na sadaka ne da kullum shi ma nafila ne akwai nafilfili na azumi azumin farilla shine azumin watan Ramadan nafilfili na azumi sune kamar sittu shawwal sune kamar azumin ranar Arafa kamar azumin Tasu'a da Ashura kamar azumin Litinin da Alhamis kamar azumin kwanaki uku a cikin kowane wata wayannan nawafilus siyam kenan akwai nafila na aikin hajji shine umara bawa in yi aikin hajji to nafila na aikin hajji shine al'umratu da sauransu to ita sallah nafilarta ita ce sallolin nafilfili bayan kayan sallar farilla wanda daga ciki akwai as-sunanur rawatib wayannan sunnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina su da ainihin salloli akwai ar-rak'atan al-fajr akwai ainihin salatu duha da sauransu da ƙiyamun laili da sauran nafilfili da ake so bawa ya mayar da hankalinsa a kansu wanda idan yana yi za su kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to shine malam yace nawafilus salawat na fulfuli ƙari akan sallar farilla idan bawa ya kiyaye sallar farilla ƙarin da zai na fulfuli a cikin salloli min azkal a'mali inda Allah suna daga cikin mafiya tsarkin aiki a gurin Allah madaukakin sarki malam sai ce wa sa'atul layli taminatun kaga lokutan dare lokaci na dare da bawa zai tashi ya sallah lokuta ne masu gwabi lokuta ne waɗanda suke masu falala masu daraja wa qiyamuhu min nu'uti salihin al-mubashirin bi jannatin na'im kuma yin sallar dare alama ce ta cewa bawa nagartaccen bawa ne alama ce ta cewa masu yin sallar dare mutane ne na kwarai waɗanda aka yi musu bishara da ainihin aljanna ta ni'ima qiyamul layli sharaful mu'min sallar dare ɗaukaka ce wa mumini mala ya ce wa huwa dalilun ala rujhanil aqli wal iman hakanan sallar dare dalili ne alama ce da take nuna bawa yana da cikakkiyar hankali sannan kuma yana da imani wa qurbatun ila rabbil alamin kuma kusanci ne bawa yake yi izuwa ga Allah ubangijin talikai يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد سيرا da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wani abin kamar batir din yayi sanyi go ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salama ku ainihin watsa sallama a tsakaninku wa at'imu ta'ama ku ciyar da abinci ku yi sadaka na ciyarwa wasilul arham annabi ya ce ku sadar da zumunci wa sallu bil laili ku yi sallah da daddare wannan su niyamun mutane suna bacci ku tashi da daddare ku yi sallah a lokacin da mutane suka kwanta suna bacci idan kuka yi haka annabi ya ce tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci za ku shiga aljanna cikin sauki ba tare da kun wahala irin wahalar da waɗanda ba su yi irin wannan aiki da kuke yi ba za su yi kafin su shiga aljanna rawahu ibn majah ibn majah ne rawaito wannan hadisin wa min mahasini ahli al-iman yana daga cikin kyautatawa da bayi masu imani suke yi kyawawan ayyuka da bayi suke yi da yake nuna kusancinsu zuwa ga Allah madaukakin sarki shine alqiyamu fi zulami fi zulam shine tsayuwa a cikin dare kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta bayi na kwarai masu imani yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance su wayanan bayi na kwarai nagartattu masu neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sun kasance lokaci kaɗan ne cikin dare suke kishin gidawa su yi bacci wato suna tsawaita dare suna tsawaita bautar Allah madaukakin sarki a cikin darensu ba sa sakaci ba sa wasa da lokacin dare lokaci ne da bawa yake samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki mahaliccinsa lokaci ne da bawa yake gina wata alaka ta musamman tsakaninsa da ubangijinsa وقد تنافس الصالحون صلاة وتعبدا في في في في ظلماء في ظلمائه حقيقة نغرتتم باي سني التنافس سني رججينيا cikin sallar dare sun yi rigaggeniya cikin bautar Allah madaukakin sarki fi zalma'ihi a cikin duhun dare fa wajadu bidhalika ladhatan fi nufusihim sai suka samu wani jin dadi suka samu wata nutsuwa a cikin rayukansu la tudahiha ladhatu dunya wanda wannan jin dadin da suka samu ba a kwatanta shi da jin dadin duniya ba a kwatanta shi da irin arziki na duniya irin nutsuwa da suke samu irin kwanciyar hankali da suke samu a lokacin da suke sallar dare irin daɗin da suke ji a lokacin da suke sallar dare baya kwatantuwa da wani jin daɗi ko na wani abinci ko na wani abin sha ko na wani gurin kwanciya ko wurin hutawa ko wani irin jin daɗi na irin wato jin daɗin duniya wannan kwanciyar hankali da nutsuwa da daɗi da suke samu a cikin sallar dare bai kwatantuwa da me da irin jin daɗi da nutsuwa da suke samu a lokacin da suke yin sallah da daddare ya ƙulu abu sulaiman ad-darani abu sulaiman ad-darani Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa rahma yake cewa wallahi na rantse da Allah laula qiyamul layli ba dan sallar dare ba ma ahbabtu dunya yace da wallahi ni ba na son duniya da ba na kaunar duniya ba wani abun burgewa a cikin duniya ba don Allah maɗaukakin sarki ya sanya akwai sallah da daddare da bawa zai nutsu ya kusanci Allah maɗaukakin sarki ba ‘yan uwa musulmi mu kwatanta mu ainihin auna mu gani a cikin wannan duhun daren matarka ba ta san ka tashi ba ‘ya'yanka ba su san ka tashi ba tsakaninka ne da ubangijinka mahaliccinka kake sallah kake karanta ayoyinsa bayan ka gama ka zo ka durfafi wato ambatan Allah madaukakin sarki da ainihin yawaita istighfari da yawaita ambaton Allah da yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka samu wato wani irin nutsuwa a cikin zuciyarka ka samu wani irin kwanciyar hankali kana jin cewa yanzu tsakaninka da ubangijinka kake ganawa babu wani tsakaninka da shi kuma baka fata baka buƙatar wani ya tsinkaye ka a lokacin da kake aikata wannan ibada din a irin wannan gabar dukkan wata bukata da zaka dauka ka mika ta zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai karbe ta kuma zai biya maka wannan bukatar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake faɗa mana cewa ubangijinmu yana sauka zuwa saman duniya a lokacin da sulusin dare na ƙarshe kasance yana ainihin ba wa bayi chance yana ba su dama yana ba su offer yana ba su appointment yana ba su dama na su miƙa bukatunsu zuwa gare shi duk abin da suke da shi na bukata su kai Allah maɗaukakin sarki yi alkawarin zai amsa masu amma a daidai lokacin da yawanmu mun gafala mun rafkana mun kwanta muna bacci wannan baccin shi kake yi fa har ka shekara talatin a duniya wannan baccin shi kake yi fa har ka shekara arba'in a duniya shi kake yi fa har ka shekara hamsin har ka shekara sittin wannan baccin kake yi bai taɓa isanka ba kuma ba zai ishe ka ba har ranar da zaka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki baccin ba zai ishe ka ba kuma ba zai kare ba ashe a cikin jin dadin zaka takura wa kanka ka gina wa kanka wani irin wato jin dadi na har abada ka gina wa kanka makwanci na dindindin ka gina wa kanka tanadi na yin bacci wanda babu yankewa a cikinsa shine malamin yake cewa ba domin akwai sallar dare ba da ita wannan duniyar ma gaba daya babu wani abun so a cikinta ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل في سفر أو حضر النبي صلى الله عليه وسلم فرنجني دان عبد الله بدأ يي مسوين الله مدوكاكين سركي cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda yake da ceto mafi girma a ranar da za a tashi a gaban Allah maɗaukakin sarki a lokacin da bayi suka shiga damuwa da firgici ba su da wanda zai cece ba su da wanda zai cece su a gurin Allah maɗaukakin sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya ba wannan matsayi Allah maɗaukakin sarki ya ba wannan dama to annabin yake cewa malam yake cewa annabi bai kasance yana barin sallar dare ba fi safarin a halin tafiya a hadarin ko kuma in yana gida a kowane hali annabi yake kowace dare kowane dare annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar dare wa kana yusallihi qa'iman wani lokaci annabi yana yin sallar a tsaye wa qa'idan wani lokaci yana yi a zaune wa ala rahilatihi idan yana kan abin tafiyarsa ne kan dabbarsa aswa ko kan jaka da yake hawa tafiya ta kama shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah akan abin hawarsa fi asfarihi a halin tafiyarsa walau ila ghairil qiblati ko da baya kallon alqibla an lokacin sallar dare yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yakan tsayar da dabbar sai kalla alqibla ya ainihin yi kabbarar harama sannan ya juyar da ita ya ci gaba da sallarsa sallallahu alaihi wa sallama a haƙƙinsa sallar dare wajibi ne wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda mu kuma haƙƙin mu wato sunna ce nafila ne domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kana as-salihuna yu'ibuna ala man taraka qiyam al-layl magabata na kwarai nagartattu sun kasance suna aibanta wanda yake barin sallar dare yaqulu al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala حسن البصري الله مدوكاكين سركي أبو سعيد ابن أبي الحسن يسار البصري التابعي الإمام يكي فدا يكي تشوى ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه yake cewa babu wani wanda ya kasance yana sallar dare sai ya zamanto ya zama kasalalle wannan sallar daren ya daina samuwa illa bi dhanbin aznabahu sai da wani zambi zunubi da ya aikata sanadiyar wannan zunubin da ya yi Allah sai ya cire albarka a cikin rayuwarsa ya ainihin sanya masa kasala ya kasance baya iya tashi ya sallar daren kamar yadda yake yi a baya haka Abdullahi dan Abbas ma ya fada yake cewa duk wanda kaga baya samu yayi sallar dare to akwai wani aikin zunubi da yake aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da nauyin bacci da nauyin jiki ya zamanto baya samun dama ya aikata wannan aikin ko kuma ya ce idan durran da ya makara bai yi sallar dare ba to yana tuna cewa lalle akwai wani aiki na laifi da ya yi wa Allah maɗaukakin sarki sanadiyar haka Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ainihin haramta masa tashi da daddare. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم كأينهن ركي سلة الدري domin ɗabi'a ce ta mutanen kwarai da suka zo gabanin mu cikin sahabbai da magabata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in dare yayi garin madina kaurewa yake da karatu duk layin da ka bi ji zaka yi ana sallah kowane layi ka bi zaka ji gida gida kowa ya tashi yana sallarsa wasu suna daga murya wasu suna sassauta muryarsu kamar yadda ya tabbata a kissar sayyidina abubakar da sayyidina umar su biyun nan suna sallar dare wata ran annabi ya je wucewa sai ya ji sayyidina abubakar yana sallah sai ya ji ya daga murya a ya sassauta murya ya je wucewa sai ya ji sayyidina umar yana ainihin sallah shi kuma ya me ya daga muryarsa sai da gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su ga sallah nan na wuce naji kana sallar dare muryarka kasa kasa sosai ce me yasa kake ainihin haffaba kake sassauta muryarka yake cewa wanda nake yi domin sa yaji wanda nake kira yana ji na sayyidina Umar kuma da aka tambaye shi yace uqidu alwaqdan yace ina ainihin yin daga muryar ne dan na farkar da waɗanda suke bacci suka rafkana kuma ina koran shedan wasu suna yi ƙasa-ƙasa wasu suna yi sama-sama kowa da irin sifar da yayi ba abun zargi bane ba to shine yace ina rika sheku da sallar dare domin sallar dare ɗabi'a ce ta mutanen kwarai da suka zo a gabaninku wadhalika nabi'un min wasiyatin nabi sallallahu alaihi wa sallama li abdullahi bin umar wannan kuma ya bubbugo ne ko ya samu ne cewa wanda ya bar sallar dare ko wanda ba wanda yake barin sallar dare face akwai wani zunubi da ya aikata wannan maganar al-Imam al-Hasan al-Basri ya yi istinbatin ta ne daga wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullah dan Umar yake ce masa ni'mal abdu aw ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil layl ma dallada bawa abdullahi dan umar ina ma ya kasance yana sallar dare kissa ta faru ne abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kanin matar annabi sallallahu alaihi wasallam na na hafsa binti umar ibn al-khattab radiyallahu anhum ajma'in ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna kwantawa in sun kwanta suna mafarki an gari ya waye suna zuwa su ainihin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin mafarkin da suka yi Abdullahi dan Umar yana matashi a lokacin yana kwana a masallaci abin yana bashi sha'awa sai shi ma yake fatan wataran ya kwanta ya mafarki domin ya zo ya bada labari wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fassara masa ya dauki ilimi ya amfana a duniyarsa da lahiransa cikin wannan mafarkin da yayi to ya kwanta wata rana yana kwantawa sai mala'iku guda biyu suka zo suka kama shi suka ɗauke shi suka tafi da shi suna tafiya da shi kowanne akwai guduma a hannunsa ba su tsaya da shi a ko'ina ba sai a ƙofar wuta sai da na abdullahi ɗan umar yake cewa ga ƙofar wutar nan a gine kamar ginin rijiya an ainihin tanke shi kuma ga ainihin manar guda biyu kamar wannan wato asumiya asumiya guda biyu a jikin wuta wanda kamar ka ce ana sa kirare a ciki don a ƙara iza wuta ya ce da naje da aka je da ni sai wani mala'ika ya zo sai ya ce kar ka tsorita kada ka firgita kada ka shiga damuwa sai da na abdullahi dan umar ya ce na ga wuta kuma cikin wutan akwai wasu mutane da na gani wanda na san su a wata riwayar ce na ga wasu mutanen da na san su a cikin gurin shawa ana haka sai na abdullahi dan umar da gari ya waye ya farka sai yake ba da labarin abin da ya gani wa ‘yar uwarsa yayansa matar annabi sallallahu Alaihi wasallam don yana jin nauyi yana jin kunyar annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma kasancewarsa matashi karami mai karanta shekaru ya ga ba zai iya ya fito ya fada a cikin jama'a ba abin da ya gani sai gaya wa yayarsa ita kuma sai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadithin ya ce ni'imar rajulu abdullah lau kana yusalli bil ko min al-layl ma dalla da wannan bawa abdullahi ma dalla da kaninki cikin labarin da ya bayar a cikin labarin da ya bayar gashi an je da shi har kofar wuta amma ba a shiga da shi ba kuma har aka ce masa kada ya tsorata wannan yana nuna alama da cewa mai bushara ce cewa ba zai shiga baya daga cikin wanda za su shige ta sai annabi ya ce to amma duk da haka madalla da shi mutumin kirki ne amma dai da yana sallar dare da ya ƙara mai da hankali a cikin lamarin sallar dare domin annabi ya san shi yana kwana a masallaci baya sallah da daddare sai annabi ya masa wannan wasiyya فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا daga wannan wasiya da annabi ya yi wa Abdullahi dan Umar sai ya kasance Abdullahi dan Umar daga wannan wasiyar ya daina bacci da daddare sai dan kaɗan sai ya shiga cikin me wancan sifa da Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una bacci kaɗan suke da daddare to Abdullahi dan Umar daga wannan wasici da annabi ya masa sai ya kasance daransa yana yawaita sallah a ciki muttafaqun alai al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa qala li abdullah ibn amr ibn al-as haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gayawa abdullah dan amr dan as yake ce masa ya abdullah ya kai bawan Allah la takun mithla fulanin kada ka zam kamar wani kana yusad yaqumu al-laila da ya kasance yana sallar dare da yana sallah da daddare fataraka qiyamal laili amma yazo ya bar sallar dare daina yi kaga wannan yayi me yayi yanke aiki na gari bayan ya fara kada ku zan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna an takuna ummatun hi arba min umma kada mutun ya fara aikin alkhairi ya dena shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwan aiki a gurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi kullun zaka yi in raka'a biyu ne ya zama dai kullun zaka tashi da daddaren kai ya fi wanda zai tashi raka'a sha biyu yau ba zai ƙara tashi ba sai bayan wata ɗaya ko biyu wannan raka'a biyun ka kiyaye ka na yi kullum da daddare za ka tashi ƙarfe hudu ka yi ko ƙarfe hudu da rabi kafin alfijir ya keto ka tashi ka yi to wannan shine aikin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kullum a yi ya fi wanda zai yi da yawa ba zai ƙara yi ba to shine annabi ya ce madalla da wane ya annabi yayi jan kunne wa Abdullahi dan Amr dan As yace masa ya kai bawan Allah kada ka zan irin wani wani da ya kasance yana sallah da daddare amma ya daina kaga wannan menene zargi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa kuma yake jan kunnen al'umma kada su zama irin haka wa min sharafil ubudiyya yana daga cikin ɗaukaka na bautar Allah madaukakin sarki da bawa zai samu shine at-ta'abbudu laylan bawa ya koyi bautawa Allah madaukakin sarki a cikin duhun dare la tashruf illa bi ubudiyyatiha lillah wan nafsu mala yace kaga rai la tashrufu ba ta samun wata ɗaukaka illa bi ubudiyyatiha lillah sai da bautarta da za ta yi wa Allah madaukakin sarki ولا يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل بايا داتيوا غباوا متاشي mai istiqama mai bautar a wato mutumin wato musulmi mai imani ɗalibin ilimi mai neman samun istiqama ya bar sallar dare kaga yanzu matasa ba sa sallah da daddare in dai kaga sallar dare to dattawa ne in kaga sallar dare wallahi dattawa ne ba na Ramadan da za a zo a yi tahajjud ba sallah da daddare a tashi karfe biyu da a karfe uku karfe uku da rabi karfe hudu Allah da tawa ne kaso 90 cikin masu wannan sallar zaka samu da yawan su sun mafi shekara 60 a duniya amma matashi ne zai zo ya kwana a masallaci sallar asuba ma wani sai ana tashin sa to malam yace ya kai matashi kada ka zama haka kada ka bar sallar dare walau nisfa sa'atin ko da rabin awa ne qubayla alfajr kafin fitowar alfajr kai iya kokarin ka ko da na rabin awa ne minti 30 kana tashi kana sallah da daddare yunaji fiha rabbahu zamana fathi abwabis sama kai kokari kana kana ganawa da ubangijinka a wannan rabin awa din kafin fitowar alfijir a lokacin da ake bude kofofin sama ولا يكن ولم يكن السلف يدعون قيا يدعون قيام السحر magabata na kwarai ba su kasance suna barin tashi a lokacin suhur ba a lokacin da ainihin kafin alfijir keto ba ya kulu tawus tawusu ibnu kisan ko kaisan yake fada yake cewa alfarisi yake cewa ma kuntu azunnu anna ahadan yanamu fi sahari yake cewa ban kasance na taba ko ina tsammanin za a samu wani mutum musulmi mai hankali baligi a ce wai a lokacin suhur wannan misali karfe hudu karfe hudu da rabi ya ce ni ba na tunanin za a samu wanda a wannan lokacin za ka tarar da shi yana bacci tsabar rikonsu da addini da nacinsu da istikamarsu yake ganin bai dace ba a samu wani a irin wannan lokacin yana kwance yana bacci ba ina ga wanda zai rasa sallar asuba saboda haka yan uwa musulmi mu kiyaye sallar dare sallar dare tana karawa bawa matsayi a gurin Allah madaukakin sarki tana karawa bawa daukaka da samun kusanci da Allah madaukakin sarki idan bawa ya rike qiyamul laili zai samu ainihin soyuwa a gun Allah kuma zai samu soyuwa a gurin bayin Allah sallar dare tana karawa bawa haske tana karawa bawa kwarjini tana karawa bawa cikar hankali kuma sallar dare dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna bawa yana aikinsa don Allah madaukakin sarki domin yana ganawa da Allah a lokacin da ba wanda ya sani kuma baya fatan wani ya ganshi baya fatan wani ya ainihin san yana wannan ibada wannan ita ce ibadar da idan bawa ya rike daga cikin ibadoji zai samu sassauci a gaban Allah madaukakin sarki su ne ibadar da za ka lissafa su a cikin alkhabi'a ibadojin da wato sirri ne bawa ya gina tsakaninsa da ubangijinsa ka gina ya zama wannan wata alaka ce ta ɓoye ta sirru tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki wanda baka buƙatar wani ya sani baka buƙatar wani ya tsankaye ka akai fatan ka ranar da zaka haɗu da Allah Allah ya fito maka da wannan aikin babu sofa ne na riya babu sofa ne na ainihin yi don burge wani ko sum'a a cikin wannan aikin to idan ba waye irin wannan tanadin insha Allahu a ranar da zai haɗu da Allah madaukakin sarki zai yi farin ciki da irin wannan tanadin da yayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu rike kiyamul laili za mu takaita anan abinda muka faɗa muka yi daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم